بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya tsaye tara ya kamar ba mu lafiya ya kawo mu wannan dare na litinin goma ga watan al-muharram bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da bakwai ga watan takwas 2022 miladiya a wannan masallaci namu na dabu harithis salafiya da ke cibiyarmu ta dabu harithis salafiya asasawa babban malami baban abdurrahman a sheik muhammad awal adam albani zaria allah ya gabata mishi muna karatu ne a ajinmu na koyon karatun alkur'ani mai girma ajin malam ya haya yola wanda ake karanta alkur'ani sannan a tarjama daga ƙarshe insha allah bayan an yi gyaran tajawidi da amsa ajin malam ya asasa su kusan shekaru goma sha hudu da suka wuce don ya raya sunan malam ya haya yola wanda shi ne malami da ya fara karanta da alkur'ani a bainar jama'a a gidan rediyo da ta jawidi a ƙasar nan insha Allah Allah ya ji kan malam ya ji kan malam ya haya yola da sauran malamai da sauran musulmi gaba ɗaya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ka sa mu cika da imani wannan shine majalisinmu na 52 insha Allah mun tsaya kuma a cikin suratul insan halata allah insani kenan mun yi ayoyi ashirin daidai insha Allah yau kuma za mu tashi ta aya ta ashirin da ɗaya amma kame da al'adar karatun take za mu kuma mu karanta suratul fatiha gaba ɗaya so ɗaya sannan sai mu zo mu ƙara na yau a bayanin gyaran tajawidi da kusakurai da ake yi a amsa a biya sannan sai a yi tarjama ko fassara a takaice insha Allah ثم قرأت سورة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
za mu ci gaba kai tsaye daga inda muka tsaya jiya
bismillahir rahmanir rahim إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك لإن نون تكي لشدنا أي متى قلنا كو كرا وجه لسوري أتشي إنا إنا أدن سيا أولو أين النجي إنا نحن أكي ح ح بانا هنو با نحن wannan hawan a daure ta tamau nahnu inna نحن نزلنا عليك ع اكيا العين كاتي عليك ع عليك القران wannan round din a kaurarata saboda mene tana da dauri amma abin da biyu bayan ta mai bamma ne sai a kaurarata qur qur inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila tan wannan nunin din babu komai akan ta alamar me kenan gunna ko zai fito daga hanci tanzila kar a ce tanzila a tanzila haka fasbir fas a kiyaye sadun ka ce fasbir fas so fasbir harshe yana tsayawa tsakanin haƙoran saman na ƙasa ne amma sai ƙasa kaɗan kamar zai taɓa haƙoran ƙasa haka fas harshe in ya tawo haka tsakanin ga haƙoran sama ga na ƙasa ko tuwarshen sai kusa da nan haka sai ce pos pos haka yake in mutum ya ce sa ita kuma a sama take kawai sa pas bir ka gano kuma ne pos bir an gane ko pos bir li hukmi rabbika wannan rawun ne ita kuma asiranta ta saboda mene saboda ita tana da sukuni amma abin da ya bi bayan ta kai tsaye mai kasra ne ko sai ta dauki mujawara kenan hukuncin kasra fasbir fasbir li hukmi hukmi ka ce hukumi ha hukmi rabbika ra wannan rawar ita kuma a kawarara ta saboda mai fata ce fasbir li hukmi rabbika ra rabbika wala tuti' minhum wala tuti' ka ce wala tuti' tuti' الطاء العين ان ادوري تتم ولا تطع منهم من nunin din za a ga alamar ɗauri a kai ƙarar ya bayyana ko akwai alamar ɗauri ɗin to minhum ba gunna kenan wala to ta minhum athiman athi a kiyaye ta ka ce asiman ko a ce asiman ta'un ce yar gwazzalo tsinin harshe ya taɓa kaifin haƙoran nan guda biyu na sama ta athiman athiman au kafura man fatata ɗin za a ga tsawonsu ɗaya ne ko ɗaya bai wuce ɗaya ba athiman au kafura ba gunna kenan athiman au kafura ko wad kurisma wad a kiyaye zal a kiyaye zal ka a ce waz tsinan harshe dinga taɓa kaifin haƙoran gaba guda biyu nan wad wad kurisma kuri ita kuma rawun ɗin za a siranta ta ba wahala faɗi insha Allah wad kurisma a haɗe ka a ce wad kur isma rabbika wad ku risma wabku risma wabku risma ko wabku risma rabbika wannan raunin kuma ta rabbika ita kuma a kaurara ta rabbika bukratan a daure kafin da kyau ka a ce bukuratan buk a daure kafin din da kyau kaulasar bukratan wa asila bukra wannan raunin a kaurara ta tan wa asila za a ga fatatan ɗin ɗaya ɗaya gaba alamar ne kenan gunna ko bukuratan wa asila kan mutum ya ce bukuratan wa asila a bukuratan wa asila wa minan laili fasjud jud kalkala jimun sai dalil fasjud a rubuce amma ana so waɗannan harfan guda biyar da kafin da ba'un da ba'un da jimun da dalin kusan kullum ina ga sai an faɗe su ko tobu jadin ko su ba daure su tamam wani wasali ne ya biyo kafin dalin kaga jimun ne meye a kan shi ma to kalkala wannan dalin din za a shafa musu kamar kwatankwacin ana so a yi mishi ma sai a ce mene wa minan laili fasjudu ka ce fasjudu kaga du an yi gomma kenan khalisa ko fasjudu du da fasjudu ba ce fasjida ba ya kama da fata ko fasjidi ya kama da kasa fasjudu wa min al-layli fasjudu judu a hankali fasjudu lahu wa sabbihu to wannan wurin sai an natsu da kyau ga ha karama ga da ha babba ko wa sabbihu sabbihu a ji karama ta fito sabbihu وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا سبحه كو أدوري أبن من شيء سكان كرم هذا بابا سبحه سبحه ليلا طويلا ليلا طويلا ذا أقف تتانا ديا بديا بكو da haka ma'ana kenan za a yi gunna lailan kwawila ka a ce ɗawila da yarenmu a ko kwawila balarabe yana kaurar harshen shi musamman ita bawon ɗan dole ka a ce ɗawila ko kwawila kwawila ka a ce ɗawila a ko ka ɗan kaurar harshen ka haka lailan kwawila an gane ko allah ce muke mu ومن الليل فاسجد له وسبيه ليلا طويلا إن inna ai mata gunna inna ha a ja sauti ula'i a ja sauti inna ha ula'i a ja sauti gaba ɗaya ko yuhibbuna a kiyaye haƙarama yuhibbuna yuhibbuna al'ajilata a kiyaye al'ain a ba ajilata ba a kana cewa ajilata kasa alhamza ko ko alifin karatun ma ya ɓaci gaba ɗaya al'ajilata yuhibbunal al'ain yuhibbunal ajilata wa yadharun a inna haula'i yuhibbunal ajila a ajila ajilata wa yadharuna a kiyaye zal din nan jama'a ina yawan faɗi ko da yaushe zalun tsinin harshe ya taɓa kai ma'oran nan guda biyu na sama guda biyu in scissors in ji bature ko that wa yadharuna that wa yadharuna ka a ce wa yadharuna kawai a wa yadha zaka ji ta makale a wurin wa yadharuna wannan rawun a kawar rata wara'ahum wannan raunin a kaurata wara'a saboda mai fata ce yawman thaqila yawman za a ga fatata nan fatohin guda biyu ɗaya tafi gaba da ya tsauko alamar aibunna kenan yawman thaqila ka a ce yawman thaqila a yawman thaqila in aka ce me yasa kake karatu haka sai ka ce saboda ɗaya tafi ɗaya gaba tsawo simple nan gaba kuma a hankali za a dinga faɗin sunayen su can gaba nesa ma ba kusa ba insha Allah yawman thaqila nahnu khalaqnahum nahnu ka ce nahnu nahnu nahnu nahnu khalaqa khalaqa kalkala ita ma ka ce khalaqnahum khalaqa nahnu khalaqa ko khalaqa ka ce khalaqa kuma ka ce khalaq nahnu khalaqa yayi kama da fataha khalaqnahum wa shaddadna shi ma gashi shaddade dalon ta farko mai fataha ko ta bifa mai ɗauri to ba so a ce shaddad na a shaddad dadi an na sababin alma'a ko sabba mun yi a bayan sababin shaddadina wa shaddadina a ja sauti asrahum asrahum ra a kaurara ta so da mai fata ce wa shaddadina asrahum wa idha a kiyaye dalon da Allah maimaici kana tana yau maimaituwa ko wa idha shi'na shi'na ka a ce shi'ina wannan alhamza ɗin a ɗaure ta shi'na wa idha shi'na shi kar a ce shi'ina shi'na a ɗaure alhamza ɗin tamau a ƙur'ani in dai ba waɗannan harufan guda biyar ba kowane harafi so ake a mai ɗaurin goro tamau shi'na ka a ce shi'ina shi'na wa idha shi'na baddalna ka ce baddalana a baddalna a ji kowanne tamau wa idha shi'na baddalna amsalahum a kiyaye ta amta ka ce amsalahum ba da zalun ɗin ‘yar'uwar dalun da sa'un wadda wake ce ta ‘yar'uwar ta'un to duk daidai suke wuri ɗaya ne ta amsalahum ka ce amsalahum amta amsalahum tabadila tabar ya kamata a ce tab amma saboda yana cin harufan da ba a yi musu ɗaurin goron ko sai a ce tabadila tabar yayi kama da fata tabadila wa idha shi'na wa idha shi'na baddalna amthanahum tab ka ce tab dila tab tab tabdila shine kalkala dan yayi kama da kama za a yi fata amma ba fatahar bace me yasa aka yi kama da fata saboda wasalin da ya biyo bayan ta akan ta'un fatahan ne ko tabdila nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na baddalna amthalahum tabdila inna hadhihi inna inna ay gunna hadhihi akiyai zal kaga tana tayo mai mai to kusan da aya sai an ganta hadhihi tad gashi nan tad ka ce tazkira tad a daure sosai tadkira inna hadhihi tadkira ra wannan rawun a kaurara ta sannan wannan tawun din ka a ce tazkirat shine mun yi bayani a baya irin sa alqari'ah malqari'ah ko in mutum yana kiran sallah kai cewa ayyala salat ata almarbuda cyclic ta'u ta'u da take a zagaye kewayayya ita ba a fadin ta za a tsaya ka ce inna hadhi tazkirat a inna hadhihi tazkira sai ta koma kamar hababba a wurin tsayawa haka take inna hadhihi tazkira wannan raunin a kawarra faman sha'a faman nunan din ba komai akan ta alamar mai kenan gunna ko faman sha'a a ja sauti sha'at takhadha a haɗe kar mutum yi la'akari da akwai wani alifin kafin tawon din nan ba ruwanka da shika ce sha'at takhadha haka zaka ji suna karanta babu shakka kuskure ne faman sha'at takhadha kawai a haɗe sha'at takhadha wannan alifin din ba a lura da shi wurin karatu sha'at takhadha faman sha'at takhadha a haɗe shi yasa za ga tawon ɗin ma'amata mini me a kanta da fataha da mini da shadda ma'ana an shigar da karatun kenan sha'at takhadha faman sha'at takha ha ha ba takaza ba kar mutum ya mai da shi kafin kuma ta khadha ta khadha a kiyaye galo ila rabbihi rah a kawar ra'un sabila wa mata sha'una a ja sauti illa a ja sauti illa ayya sha'allah a ja sauti an gane ko wa mata sha'una illa ayya sha'allah inna allaha inna aigunna akan nunin saboda tana da mene saboda tana da mene shadda akanta dina ga nunin da mimun da shadda to ba a so a wuce da sauri a dan tsaye a nage gunna kenan inna inna inna allaha sunan Allah a kaurar lamun din ciki saboda abin da ya bi bayan shi mai fataha ne in fataha ta taso bayan ta taso sunan Allah ko dhamma to za a kawar sunan Allah ka ce inna allaha a inna allaha allah inna allaha kana aliman a aliman ha hakima ko ka ce hakima a ha hakima yudkhilu yud kalkala yud yayi kama da dhamma yud ka ce yudu ko aka kuma yud a yud yudkhilu man yud yud yudkhilu man yasha man nunan din ba komai akan ta sai yawon alamar gunna kenan man yasha a jamar da fi rahmatihi rah a kyaurar na raun ɗin saboda mai fataha ce rahmati wa zalimina zalimina a adda a bambance tsakanin alhamza da la'ain ka a ce a adda mene a a a adda ta farko a ta bi kuma a wawalimina a adda sai mutum ya karanta a hankali yana so ya faɗi daidai wawalimina a adda lahum azaban alima ga yi can ƙarshe azaban kaga al'ayin ko alima shi kuma kawai alhamza wadda aka saba da ita shi ke da insha Allah to sai amsa ko bismillahirrahmanirrahim inna نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وإن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما karanta وسبحه ليلا طويلا وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا لهم تبديلا تذكرة حكيما
to bari in karanta aya karanta aya sai mu juya بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون ويذرون وراءهم يوما ثقيلا مم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا مم. من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ويذرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما أعد عذابا
mu karanta gaba daya بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما walhamdulillah bismillahir rahmanir rahim mun ji daga farko sura yadda sura za ta haɗe da farkonta da ƙarshenta inda Allah ya gaya wa ɗan adam cewa wasu shekaru da suka wuce shi ba komai ba ne kuma kowa ya san haka ko ya yarda sannan ya gaya wa ɗan adam abin da ya halice shi da shi da kai ba amma san ka ba aka gaya ma abin da maddar da aka halice ka da ita sannan aka sa maka ji da gani saboda mutum ya ji daɗin bautar Allah saboda Allah ya halice mu idan ya jarabe mu ya ga waye zai ba abin da yake so ya bar abin da Allah baya so daga nan sai Allah ya ce ya nuna wa mutum hanyar shari'a inna hadainahu sabila ga hanyoyi na karara ga ta shari'a ga ta shari'a Allah ya bayyana wa mutum karara yana iya gani Allah ya ce wani ya zama mai godiya ga Allah game da ni'imar da ya mai na halitta da dan adamtaka ya gode wa Allah ya bi tauhidi ya zama mutumin arziki musulmi ke wani kuma ya zama kafura ya kafirce bai dama da Allah cewa halicce shi bai kafirce mishi sai Allah ya maza maza sai ce to duk wanda ya kafirce an tanadar mashi da salasila sarƙoƙi a cikin wuta da ƙuƙumi a kama ƙafa a haɗe da wuya ɗaure a jefa a wutar sa'ira ya ci gaba da ba mu bayani yan aljanna ya shirabu na min ka'asin kayan zaduha kafura ko har ya zo har ya zo har ya zo inda muka tsaya jiya da ni'imomi da yawa kayan marmari kwanciya ba ibada holewa jin daɗi duk abin da mutum yake so har inda allah ya zo ga wuri mai daɗi ga kaya masu kyau ga alhariri ga istabaraka ko ga kayayyakin sawa koraye ga gidaje masu kyau na aljanna lambuna sannan ga inuwoyi masu daɗi sannan ga abinci mai daɗi sannan ga magana mai daɗi Allah ya ce inna haza kana lakum jaza'an ko duk wannan abin da kuga an muku na aljanna kuna yadda kuga damar nan ko to sakamakon ayyukan ku ne wa kana sa'ayukum mashkura kuma aikin da kuka yi a duniya abin a yaba mai ne abin a godewa aikin da kuka yi ne kun yi aiki mai kyau kun daure dama can Allah ya faɗi a baya waje zahun bi masu baru jannatan wahalila saboda haƙurin da mutum ya yi ta bin Allah wannan ustazanci da imani da ake yi wallahi ba zai kare a banza ba ladan shi yana wurin Allah kar wani mai addini ya ji cewa wai yana koma baya a'a ba haka bane ko da ba ka da kuɗi dan ba kuɗi bane yar na gane waye mutumin arziki mutumin banza in ba haka ba a tarihi waye fi kowa kuɗi wanda aka faɗi kara a ƙur'ani karuna za mu zo mu jike sashi amma kafiri ne an gane ku musulmi sai ga yana wahala amma kuma kafiri na jin daɗi wannan ba wani abu ne allah ya sa mu cika da imani ga jin daɗi na dindindin wanda allah ya ba mu labari bayan allah ya ba mu labarin abubuwa cewa kai ba komai bane ga yadda aka yi ka ko labarin yadda aka yi uwa ka ta haife ka kenan ji ba wuce kai ka san kai ba kuwan bane ka san a anguwa duk wanda ka tashi a gaban su kai wasan kasa aka ma kaciya to ba malam ba ko me ka zama sai zai kira ka da sunanka kawai su ce Buhari Audu haka za su ce maka wai baka isa wallahi kuma haka din ne to kai waye ma tukunna haka ne ko to Allah ya baka labarin ya aka yi uwarka ta haife ka ji ba haushi kenan ka san ma asalin ka ma da bai gaya maka ma kila ma da ba gane ba ko ba a isa halicce ka in ba da wannan abun ba ba wanda ya isa halicci dan adam farko tukunna in kuma za a yi dan adam din kamar abin da ake na modern medicine na zamani na likitancin zamani ana yin surrogate parenting mana sai a ɗebo mani namiji sai a sawa matar shi a cikin mahaifa an an ci sa'a sai ya ci gaba da wannan sai a halitta amma dai daga ina aka ɗebo daga mutum ai da an isa sai a shiga ɗakin bincike a kirkira ko ba haka ba Allah ya taimake mu Allah ya ce to duk wannan karatun da kuka ji da waɗannan abubuwa na afad na aljanna na horewa da jin daɗi da morewa da kuma azaba da aka ce za a yi wa kafirai ko to inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila qur'ani ai shi ya zo da wannan bayanan ko to sai Allah ya ce inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila mu dinnan Musa Allah liman yu'azzimu nafsahu kenan Allah ya isa ko bahaushe mu kanmu a ɗabi'ar mu al'adar mu in babban mutum na magana bai cewa na ce muku sai dai ce mene mun ce muku kar wanda ya ƙara fitowa bayan isha'i ko to Allah ya ce mu ne muka saukar da alƙur'ani daki daki shine tanzila a saukar da aya goma ashirin talatin haka haka haka haka haka wannan ƙur'an da ka ji mai irin wannan bayanin mai daɗi mai labarin nan mai daɗi mai gargaɗi mai kwaɗaitarwa mai jawo hankali to mu ne muka saukar da shi in ji Allah daki daki inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila lalle mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani daki daki gashi nan ko sai Allah ce to fasbir li hukmi rabbika kai hakuri game da hukuncin ubangijinka hukunci malamai suka ce guda biyu hukunci ash-shar'i da alkauni hukuncin ubangiji ya ce kai sallah hukuncin ubangiji ya ce ka ba da zakka hukuncin ubangiji ya ce ka girmama iyayenka ka girmama manya ka tausaya wa kanana ko hukuncin ubangiji ya ce karka zama barawo karka cuci talakawa hukuncin ubangiji kenan hukuncin ubangiji yau idan ka lafiya lau gobe ka makanci dan ka ya rasu da kai mai kudi ne ka talauci kai hadari duk dai hukuncin ubangiji ko na shari'a nayi nayi bari na bari hukuncin ubangiji kana ganin kuɗi a ce ka ɗauka ba naka ba ne wala ta kulu amwalakum bainakum bil batil misali ga kuɗi kana gani kai yaran shago ne kana kirga wa alaji kuɗi hukuncin ubangiji fasbir li hukmi rabbika kakka ba dan ba naka bane to Allah ya ce to fasbir li hukmi rabbika ka ya hakuri da hukuncin da ubangijin ka yayi wala tuti minhu athiman aw kafura karka kuskura kai biyayya da'a kenan ko to karkai da'a ko mithqala zara wannan umarni ne daga cikin man kafirai athiman mai zunubi daga ismu duk wani mai aikin zunubi so yake ga mutumin kirki ya zama ne irin shi musamman duk musulmi ma haka ake yanzu misali tashoshi da za ga an fi mutane sun fi subscribing sun fi kallo wasu tashoshi ne na banna za ga kawai banna ita ce free saboda sun bata muwa sai suke so su batar da mu sun shige sai mu ma muzirmiya tare to shine Allah ya ce to wala tut'minhum athiman karka kuskura kai biyayya ga wanda yake mai zinubi a cikin su ne so ya jawo kai ma kana aikata zinubin au kafura ko kuma kafiri ba ma zinubin ba ma ya ja ka koma kafiri dan uwan shi sai a ce idan ka zama kafiri za a baka kaza za a baka kaza za a baka scholarship za a yi maka kaza Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri da hukuncin ubangijin ka dai maka na shari'o'i ka daure ka ba Allah kar kai biyayya ga wani mai zunubi wanda yana so ya ja ka zuwa aikata zunubi au kafura ko kuma kai biyayya da wani kafiri mai so ya ja ka aikin kafirci jama'a muna gano wannan ko la ta'atul makhluqin fi ma asayat al-khaliqi wadhkur isma rabbika in kana so ka dawwama kuma to ka yawaita ambatan ka dinga ambatan ubangijinka ambatan wadhkur isma rabbika uzkur isma rabbika kenan ka dinga ambatan sunan ubangijinka ko da yaushe mutum ya dinga tuna Allah yaushe bukuratan farkon yini wa asira da ƙarshen yini malamai suka ce kaga farkon yini sai su ce sallah asuba asila kuma sai su ce sallar sallar azhar da la'asar so sune sai yini ya raba ko ake yi su sai rana ai ta yi zawali yawan ambato wasu kuma malamai sai su ce a ka kara ma da ambatan ubangiji hailala haukala tasbihi tahalili duk dai sauransu ko da yaushe hawa abin hawa duk wani dai zikiri da ka sani ne ana yi na shiga bayi ne fita ne cin abinci wadhkur isma rabbika kai ta ambatan sunan ubangijinka bukuratan a lokacin farkon yini da safiya kenan wa asila da karshen yini kuma da yammaci an gane ko wa minal layli idan kuma dare ya yi ba hutu za ka yi ba saboda ana so ne ka yi aiki ka cika skelin ka saboda lahirar can da aka yi bayani ko idan dare ya yi fasjudu lahu ka dinga yi wa Allah sujuda malamai suka ce ba sujuda ake nufi kai ta sa kanka a sujuda aka yi ta sallah suka ce sallar magariba da isha'i kaga so libiyar sun cika kenan ko wasabbihu kai ta yin tasbihi ga ubangijinka at tasbihuna salatun nafila kai ta yin sallar nafila lailan tawila a wani zamani mai tsawo a cikin dare ka ware wani lokaci kana sallar dare sai ka gagara wallahi kai sallar magariba kai isha'i wa sabbihu lailan tawila kai mushi tasbihi sallar dare kenan a wani lokaci mai tsawo a cikin dare an gane ko daidai gurgurdan iyawanka ana ganewa ko sai Allah ya ce inna haula'i lallai waɗannan Allah ya dawo kan kafirai kenan yace kaga waɗannan kafiran yuhibbuna al'ajilata su abin da ya dame su magaggauciya ta kurkusa ita ce duniya a ci duniya da tsinke kafarai in ka lura ba abin da ya dame su a hole mala duk wani kirkira da wani abu na aji daɗin duniya za ga daga wurin su zai taso a hole kawai ai abin da ake so a sha abin da ake so a ci abin da ake so a yi zina a yi lalata a yi luwaɗi a yi komai su kafarai haka suke yuhibbuna al'ajilata su duk burinsu su more a duniya amma fa wa ya zaruna wara'ahum yawman thaqila sun mance suna mancewa cewa a gabansu akwai wani yini shine wara'un anan a gabansu can in sun mutu akwai wani yawman thaqila wani irin yini mai nauyin gaske akwai tsoro ran tashin alkiyama a tashi mutane tsirara gurlan urata ba kaya ba kaciya ba takalmi ku fata kaga aitin daga nan ga waɗancan abubuwa da makaranta idan sama'un shaqqat da abubuwa idan sama'un fatarat wa idan kawakibun tatharat mutane suna gani waɗannan abubuwan za su dinga faruwa yau mai yaji alwulda da shi ba za mu zo na gaba kaɗan yaro ka ga ya koma yana furfura akwai tsoron tashin alkiyama a jeho takardu baka san da wani hannu za ka ɗauka ba ga sarari ga wutar jahannama fitintunu kala kala to su kafirai kawai su a mora duniya sun mance sun yi watsi da ranar da ke gabansu yawman thaqila wata irin rana mai nauyin gaske tana da nauyin gaske Allah ya ce nahnu khalaqnahu zai koma ya gaya musu ne kame da muka zo farkon sura ko sai ce nahnu khalaqnahu mu ne muka halice su wa shaddadina asrahu sannan muka kyautata halittar su ga kai ga kunne ga hanci ga baki daidai ga haƙura komai Allah ya halice shi na karakaratar insani fi ahsan taqwim ko mun yi a baya wa shaddadina asrahu muka kyautata halittar dan adam da ka kalle shi malan hanci anan da an ga dama a sa shi anan amma sai Allah ya aje shi da kyau kakal dan adam yana da kyau kuma duk dan adam mai kyau ne in ji malamai kai ne dai in baka ganin mai kyan da kulli saqita laqitin in kai baka so wannan so wani ce wannan wannan wallahi ni ba zan aure ta ba ta ijab ko za a bani miliyan 10 da mota ba na so sai ga wani shi kuma jikin shi har rawa yake an gani da halitta Allah mai kyau kuma shi ya san me yasa yayi mu mu da yayi mu bakake kar mu ce ai mu bai kyauta halitta mu wallahi ya kyautata ko a corona ba a gane ba wa ta kama farare amma munan wuya imin Allah ya taimake mu da wannan abubuwan da suke cikin da gaske ne ba ƙarya bane Allah ya kare mu da shi duk wata halitta Allah kawai mai kyauci ko da ko tunku ne ko alade Allah shi yasa shi yasan me yasa halitta kayan shi ko ba ruwan ka da shi nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum muka kyautata halittar su Allah ya ce wa idza shi'na duk da muna so baddalna amsalahum tabdila da mun musanya su da wasu mutanen wanda ba su ba inda Allah ya gara ma kawai to ai huri ɗaya za a yi mana nan kawai kamar sakon ɗaya kamar yadda mai nefa ɗan nefa da ya kas duk zare sai ya ɗauke wuta ko to inda Allah ya gara ma tuni da bai kashe mu ya kawo su shine Allah ce wa idza shi ina baddalna da mun yi ibdali da mun mun maye su da wasu kenan da ire-iren su kuma tabdila tuni ma mun wuce wurin Allah shi ya halice mu inda ya so da ya kashe mu gaba ɗaya iya sha'ir hibu kuma ya ati bi khalqin jadid kenan duk ya kashe mu sai ya kawo su kuma halittun sababi a bayan kasa su ci gaba da rayuwa amma ya kyale mu kawai ya kyale wadancan qurayshawan da ake magana da su sai Allah ya ce inna hadhihi tadhkira duk abin da ka ji a wannan sura daga farko zuwa nan ko tadhkiratu wa'azi ne ka tsaya ka lura da kyau ka gani wannan sura tana da wa'azi zuwa sosan gaske wallahi tadhkira wa'azi ne tunatarwa ne faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila wanda ya ga dama wanda yake so to ya riƙe hanya da za ta kai shurin ubangin shi lami lafiya wacce ce hanya an gaya mana yi in ma sha kiran wa in ma kafura ko hanyar mutanen kirki kenan ka zama mutumin kirki ba wani nabi ka zama mumini ahlus sunna mai bin Allah mai bin annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kakka cuci kai kiyaye haƙƙin Allah ka kiyaye haƙƙin bayan Allah wannan shine a dunkule haƙoƙin Allah an sani haƙoƙin bayan Allah an sani ka kiyaye iya iyawa ka Allah ka taimake mu to shine wanda ya so ya rike hanya lafiyayya da zai koma zuwa wurin ubangiji sai ya haka din Allah ya ce to wa mata sha'una illa ay sha Allah ko da kun so kuma ku bi wannan hanya da za ta kai ku wurin Allah lami lafiya to ba ku isa ku bi ta ba illa ay sha Allah sai dai Allah ne ya so ma'ana sai da hidayatut tawfik kenan ko da kana so ka zama mutumin kirki sai Allah ya so an gane ko sai mutum ya nemi taimakon Allah shi ya samu a sallah muke cewa mene ihdina siratal mustaqim Allah ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya kullun sai an karanta su 17 haka ne a sallolin farillai kenan a raka'a 17 Allah ka tabbatar da gargan mu ma'ana ba ku isa ku ku zama mutanen kirkin ba ko ku ba hanyar Allah din sai dai Allah ne ya so Allah ka so da haka din inna allaha kana aliman Allah shine masani ya san wanda zai zama huwa alam bal takakina ya san wanda shine ya dace da shari'a ya san wanda kuma zai shiri ba hakiman sannan Allah mai hikima ne a cikin al'amuran shi idan kaga ya shirye da kai to ka ce alhamdulillah akwai hikima wancan kuma da ya bata akwai hikima Allah kayan shi ne duka sai da ya ga dama yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya so a cikin rahamar shi kaga shi yasa nan ya shigar da mu ga ƙasa ɗaya Najeriya amma jima'a nan iyayen iyayenmu kakanni kakanninmu duk musulmi ne amma da ka raba gada abuja biyu kana ƙara haka kana ƙara haka duk kafirai ne wannan allah shi ya so da allah ya so kai ma da yin sunan ka ciku ne ka ko okonku wallahi to allah ya ji kanmu ne wallahi mu gode masa akan wannan ko ba haka ba kasar mu daya wani ma ya fi ka wayo amma kuma su ga su can shine yudkhilu man yasha'u fi rahmati allah yana shigar da wanda ya so cikin rahamar shi wa zalimina su kuma azzalimai fa kafirai munafikai a'adda lahum azaban alima Allah ya musu tanadi na wata azaba mai radadin gaske na wani irin azaba mai radadin gaske a wuta kenan Allah ka tsare mu wannan sura ya fara da halata al-insani imma shakin wa imma kafura ko sai ya gaya mana sakamakon mumini aljanna sakamakon kafiri kuma wuta kaga ta faro da abin da ta gama da shi kamar haka kenan kuma wa'azi ne sosai amfanin karatun mu nan tadabburi idan kana karantawa karin karantawa a hankali sai ka ringa tana ma'anonin ko shine zaka ji qur'ani yana maka tasiri ai inna khalaqanal insana kaza kaza haka Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaka ai hakuri da gaskiya da da mun sani tun jiya da bamu yi karatun ba saboda mutane sun yi azumi kila sun wahala kila wasu mu da karfin mu wasu kuma du'afa ne ba su da karfi ai hakuri Allah ya karba mana Allah ya jikan mu ya samu gama lafiya ya jikan malamin mu ya jikan malaman mu gaba daya ka jikan musulmi Allah karba mana aikan aikan mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi